قبلي رضا وقبولا فقد عزني نيلي إليه وصولا وذا عجب كالعيس والماء فوقها تموت ثما أما تنال سبيلا وقد شد فكري وافتقاري ولم أجد سوى المصطفى الماحي ينيل فتيلا جنيت كثيرا فالرجاء يقودني إليه وآثامي تكون قبولا على أن أوجاج الذنوب ببحره بلا أثر يبقى وجهت الرسول لدى المصطفى حبلي رضا الله كباني يده wa kabula da karbuwa na da Mustafa wajen manzon Allah sallallahu alaihi Allah ka sa annabi ya yarda da ni ya farin ciki da ni naili usula ilaihi samun saduwa da annabi faqad azani ya buwaye ni na kasa zuwa wajen annabi a wannan shekara wa za ajabun mamaki iri na wanda a gausin zamani kuma ya ce wai ya kasa saduwa da annabi wanda kuma annabi la yaki ba an hutar fata aini annabi bai fi kwa gari to kuma ya za a yace kun ba a sadu ba sai ce to lalle ni ma dai na yi mamakin wannan ina gani ne bai ɓoyuwa ga idona ko kyaftawa kuma na ce na kasa saduwa da shi wa za a jaban akwai ban mamaki kal iti ka ga na koma kamar taguwa walma ufauka ha ga ruwa an ɗoro samanta ga jarkoki na ruwa samanta ta mutu zai ma an kishi ruwa sai ta kashe ta ma ta da sabila ba ta iya shan ruwa saboda taguwar da a cikin daji dauke da jarkoki na ruwa in ba a samu mai imanin da ya kwance jarkokin nan ya zuba mata inda za ta sha ba tana da dubarar da za ta sauko da su ta buɗe malli ta tsula ta zuba ta sha to kaga daga nan tun tana jin kishirwa har ta faɗi ta mutu kuma ga ruwa samanta to ni ma gani tare da annabi kuma ina neman saduwa da annabi ya karatu ne ina tare da annabi kuma ina son saduwa da annabi to ya abun yake to kaga abun yana da buƙatar tambaya sai aje a koma masallaci a tambaya wa kashar da bakari talauci na yayi tsanani wafti kari da buƙatuwa ta in ka ce to ai kila kai abba ka son saduwa da annabi sai ce a ina son a sadun wallahi wa kashar da bakari talauci na wafti kari da buƙatar saduwa wa kashar da yayi tsanani yadda ka san taguwa tana son kamar ta bude baki ta ce ruwa ruwa a sauko a bata ta sha to ni ma haka nake mace da son in sadu da annabi wala ma ajid suwal mustafa mahi ban samu wani annabi ba yunilu fatila da zai bada koda yanar da bino ba to wace irin saduwa ce shehu ke so a yi in dai kace saduwa ta jiki da jiki ya tashi ya bar Senegal ya je Madina to ai wannan an sha ataituka tis'an thumma ashran wa innani ataituka hadi fahdini la tarabbas to in kace a'a saduwa ta ya ganai to ai kuma duk wanda aka wasu zamani yana ganin annabi kuru-kuru la ya giba an hutsar fata ai to wace saduwa ce ke son su nan yana son ya gwada maka barzakhiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baharul haqqi da baharul khalqi shi baharul haqqi gulbi ne na haƙiƙa ubangiji azat min haitu ma hiya hiya baharul khaliqati shi kuma gulbi ne na duk wanda ba Allah ba duk wanda yake sai wallahi ne to sune baharul khaliqati kaga yanzu ga muna muna da baharul khaliqati ko eh baharul khaliqati sannan ga mu da katon gulbi na baharul haqiqati gulbin haqiqa to kaga shi baharul khaliqati babu shi dan ya samu daga Allah to ya kai samu shi zatin shi yaje yana son ya samar da halika kuntu kanzan lam uraf kuntu kanzan to kuntu kanzan nan ba ga kanzan din nan ba kuntu kanzan to haka Allah yake dunkule lam uraf ba mai sanin Allah to ana nan sai wani abu ya bude kenan fa ahabbtu kaga inda ya bude fa ahabbtu ni ne bude abun fa ahabbtu an urafa sai na ji ina so a sanni kaga mahabba daga baharul haƙiƙa sai aka samu mahabba mahabba din nan an samu Muhammadul Habib manzo Allah masoyin Allah Habibullahi to fa ahabatu an urafa to fa khalaqatu khalqan yana an yi shi min nuri dan haka duk haske da gani nan ba wani abu ne daban ba daga nan ya fito dan ga tar mahabbar da ya bi sai aka samu nan fa khalaqatu khalqan min nuri to shi kuma wannan nuru din shi kuma sai yana son ya samar da halittar da za su rabbanta da daɗin da yake ciki daɗin da yake ciki da farin cikin da yake ciki nan yana turratul baiza alal turratul baiza'i al kasarati to sai aka samar da halitta daga hasken manzon Allah nuruhu awwalul wujudi wujudan to amma fa huwa aslul usuli wal anjali duk wani uba da wani kaka da ke cikin baharul khaliqati to shi kuma annabi shi asalin shi dan shi Allah annabi da ya sani me yake cewa khalaqatuka li ajili sai ka ce khalaqatuka li ajili ko khalaqatuka li ajili da ga shi Allah Muhammadu kawai damu da shi sai ce wa khalaqatu la khalaqa li ajlika su halitta kai dan kai na muwa hasken da kake dasa garan ka dan san musu su samu to sai manzo Allah sallallahu sallama daga Muhammadiyya shi sai ya watso mu halitta madadi wayanda suka yi kowa samu ulul azmi min ar-rusul daga su sai manzani 313 daga su sai annaba 100 da dubu ishirin da dubu hudu daga su sai manyan a tsabu da agawasu daga su sai masu bi masu su autadu su abdalu su mafatihul kunuzi su nujaba'u su nuqaba'u duka su imamani kowa ta nan zai ibina shi to shi Ibrahim radiyallahu anhu tunda yana cikin baharul khaliqa kuma ya samu matsayi na cewa shi bawan Allah ne ara annani abdul malik hakikatan fala hazza lil aghyar fil qalbi la shida to dan haka duk wanda ke nan baharul khaliqa wa ke ba shi madadi manzan Allah dan haka sunan ba su da alaka da hadratul baharul haqiqati ba su iya hulɗa da shi in sun yi kuma matsala ce gare su to shine sai Allah ya kalli baharul khaliqa sai ce awa man kana mayitan fa ahyaynahu da baharul khaliqa duk duk duhu ne babu shi duhu ne aw man kana mayitan fa ahyaynahu to ya an kai ahyaynahu ita muhammadiyya ita ta dan yadda an ka bata madadi ita ma sai ta kurdo aw man kana mayitan fa ahyaynahu sai ce waje anna lahu nuran yamshi bihi fi nas yanzu an bashi madadi ta hasken manzon Allah kamar masaluhu fi zulmati laysa bi kharij minha to hasken nan annabi da yazo wasu sun samu wasu ba su samu ba wanda ya samu shi aka ce ba mumini musulmi wanda bai samu sai a ce mai kaburi mushriki dan wuta ka fahimta to shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ga irin makami da kusancin da ya samu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nami na zaman shi habibu rasulillah na zaman shi khadimu rasulillah na zaman shi majihu rasulillah to da haka wannan matsayin da ya samu na gashi daga cikin baharul khaliqa yana da alaka guda uku da manzon Allah zaman shi habibu rasulillah khadimu rasulillah madihu rasulillah to ya za a yi shi ma a dan san mai nan baharul haqiqa abinda ke bullowa nan tunda ai ya samu nan ya za a yi shigo nan to kun bai shigo dan haka wa karshen da fakari daga nan ina son sai na tsallako na dawo nan sai ya shigo nan kuma shikenan sai zan babu shikenan kawai huwa huwa to shine ce fa karshen da fagari to shine ce ladal mustafa habli rizan ya samu riza wa kabula ya ce to fa kad azzani naili ilaihi usula ina son yadda wagga saduwar ta hada nan da nan to ni ma a samu wannan saduwa to dan haka kaga alif din nan ita alif lam tattasil wa lam tanfasil alif ai bata sadu ba Allahu ba ga yana harafi hudu bane Allahu Allah ai harafi hudu ne. To a ɗin nan ya sadu da nan, to mine ne a tsakanin alif da lallam? Barzahu, hakika Muhammadiyya, ka gani. Don haka alif baharul hakikaci, lam yattasil bai sadu ba, walam yanfasir kun ba arabu ba, tunda ai baka taba ganin kawai an yi haka ba, lillahi a ce Allahu. Dole a ce an sa'a, to a ce muttasilun. to in ka ce muttasilun to ya an kai kuma bai haɗe da wanga ba ya zama na uku da haka lam yattasil wa lam yanfasil to wannan lam na farko sai su ce lamu tajalli shi tajallin da ubangiji ya bungulo daga nan ya sauka nan to shine lamu tajalli to wanga barul halika sai a ce mai lamu tajalliyati tajalliyatu na annabawa za su fita nan manzani na akazabu nan kowa zai fita to in ka diba wa'annan guda hudu kaga awwalu akhiru zahiru batin to sai kai ta tafiya ah janaitu kaseeran layi laifi da yawa farraja'u raja'i ya ƙuduni ilaihi zai ja ni zuwa annabi wa asami zunubaina ta kunu kubula ta zama maruruwa gare ni ala anna aujaja zunubi tare da cewa dattin zunubi da na zo da shi bi bahari in dai ka je gulbin annabi ka samu isa lafiya bila asarin yabka wai yabka bila asarin sai ya koma ba wannan dattin ba wannan kazanta waje ito rasula in dai na zo jan annabi to ba wa sauran laifi salatu lahi kuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi ya kunu mukaffa annabi ya zamo kafila mai lamun ce man bil asai da bani kyauta salatu lahi kuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi falastu ara gairar rasuli duk wanda ba annabi fa ban ganin shi wakila mataimaki gare ni ko kuma wakili na salatu lahi kuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi faqad talama lalle annabi ya dade asda ilayya jazila yana bani kyauta mai yawa shi Ibrahim radiyallahu anhu ya je Madina da ya je Madina wani haji bayan ya tsufa sai aka je yana cewa ya rasulullahi afwaka ya rasulullah afwaka ya rasulullah afwaka ya rasulullah annabi ka yahe min annabi ka yahe min suna haduwa rauza sai aka je na afwaka ya rasulullah afwaka ya rasul annabi ka yahe min ka yahe min sai hankalin duk larabawan duniya da manyan sahabban shehu hankalin sai tashi a shi shehu hala wani abu ya taimaka annabi mu da mun san bai da aiki illa kira ga addinin musulunci bai da wani aiki illa shiryar da mutane bai da wani aiki sai taimakon bayan Allah to kuma yana cewa afuwa ka ya rasulullah a'fu anni ka yafe mani kai ma rangwame to sai aka ce to wallahi ba a dai hakuri gaskiya sai an ji miyan ma annabi tun da yau gashi yana shigo madina yana cewa annabi ya hebe suka ce ya maulana sanda kake gaban manzon Allah kafin ku fara ganawa muna jin kana cewa afuwa ka ya rasulullah annabi ka yafe mani sai ta kun ji sanda nake magana da annabi a cikin muna ji kana cewa ya yafe maka sai ce abu ne nayi tunane imamu maliki bai kai sani na annabi muhammadu ba amma shi bai iya hawa saman kasan madina da doki ko taguwa ni kuma yau na manyanta na tsufa kuma na fi shi sana annabi amma yau gashi na shigo roza annabi cikin mota to annabi na iya kama ni da wannan laifi kai in yas kai da ka himaliku sani na kaka ta ko rauza ta da motar ka ta shine ce afuwa ya rasulullah annabi jikin ne yayi rauni in nace in tako da kafa ba ni iya kawo nan ne sai kowa ya gano to ashe gaba da inda kun kai to shi shehu ba canye ba sallallahu alaihi wasallam yayi ziyara sai na kuma a yake muna kuma ai muna rangwame ya rasulullahi wai wannan shigowa harami da mota shi ga shehu da shi ne yace kuma hujjar shi imam maliki bai kai ni sanin annabi ba bai hawan doki bai hawan taguwa saboda ya ɗanɗane ɗan abin da na samu na son annabi to ni da na san annabi me yasa ni shigo da mota shi ne na ce yahi ya ce ba komi sai ibrahim radiyallahu anhu dan haka fa kad talama asta ilayya jazila annabi ya saba bani kyauta ya saba bani kyauta cikin kyautar da yake man in ma ni ce ya min na shigo wuri ne da mota sai ce to ba komi tun da ni ne salatu lahi kuma salamu alaihi tabbata ga annabi malazi malabata arahu ina ganin shi jalila mai girma ne fil khutubi idan musiba ta same ni salatu lahi kuma salamu alaihi tabbata ga annabi analu shafa'ati shafi in samu ceton mai ceto annabi munila ya bani ni'ima mai yawa salatu lahi kuma salamu alaihi tabbata ga annabi fataha taru ansari duk mataimaka na ka zabe su suratan su zama shugabanni udula adilai salatu lahi kuma salamu alaihi tabbata ga annabi adumu ni da almajirai na mudawwama bi zillin a cikin inuwa la yazalu zalila inuwa mai sanyi ce kwarai da gaske salatu la tuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi uti'ur rasula zan bi annabi biyayya ta ƙarshe ka hadwi bin ali yadda nake bin annabi kafar shi kafata to haka zan zamo mai biyayya ga annabi idan sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru bari salatu la tuma salamu alaihi ya tabbata ga annabi idan mitu in ka gana rasu to niltu makila zan samu wajen baccin rana firfir dausi a firdausi nan ba nan zan zauna ba zan da ya danyi mata baccin rana in na falka sai in wuce ta illiyina salati da sallama alaihi ya tabbata ga annabi mal alil kirami ta da alaye masu girma wa sahabihi da sahabbai ala kulli halin kowane hali la azalu ban da ya wucewa kamila ni ne kamilul asr dina duk yadda aka raya aka buga aka raya to la azalu kamila ban wucewa ni ne kamilul asr dina kamar inda yake cewa biyan naqsu mahama kuntu aina kamila duk yadda yake ina ma'abucin kamala to biyan naqsu mahama kuntu aina kamili ko da ka gani ne kamilul asr din to kuma akwai naqsu cikina saura karatu guda kuma insha Allah rana yau za mu rufe karatunmu sai bayan sallah karama insha Allah ta'ala da haka karatunmu na rana yau shine na ƙarshe kuma za mu yi makasura a wannan rana gaba ɗaya za mu gani.